الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بقي ga watan biyar shekara 1438 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma shi ne ya yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2017 domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan matsalaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano inda muke karanta littafin nan na al'imanu bil yawmil akhir wallafa Dr. Ali Muhammad Muhammad As-Sallabi rahimahullah kuma wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta bahasi na biyu wato akan abin da ya shafi mutuwa da malam ya kawo wata aya ta cikin suratul baqara aya ta 28 kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un dake nuna mutuwa ba wata abar mamaki bace domin Allah madaukakin sarki ya samar da mu daga babu saboda haka ya rasar da mu kuma bayan ko zai rasar da mu bayan ya riga ya samar da mu aga ya zama mutuwa biyu a rayuwa biyu sannan bayan kuma ya karɓi rayukan mu zai sake kuma raya mu a wani lokacin daban malam ya yi bayanai da dama a ƙarƙashin wannan gaba amma abinda zan ɗan tunatar da mu shine wato akwai hikima mai yawa kwarai da gaske a cikin mutuwa malam ya faɗi guda biyar zuwa shida daga cikin hikimomin da suke tattare da mutuwa hikima ta farko domin allah maɗaukakin sarki ya nuna buwayarsa da ƙudurarsa akan kowa domin ƙudurar allah ta sake bayyana ko mutum ya so ko bai so ba Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ransa a lokacin da ya ga dama a wurin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama babu kuma wani mahaluki da ya isa ya hana Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ran wanda ya so karɓar ransa a lokacin da yake so da haka daga cikin babbar hikimar ma da za ka iya ɗauka kawai Allah ta'ala yana so ya nuna ya fi ƙarfin kowa yana da kuma cikakken iko da haka zai iya abin da yake so a lokacin da yake so da haka ga 'yan uwa ga masoya ga abokan harkoki amma ba su isa su hana Allah madaukakin sarki ya zartar da ikonsa akan bawansa wannan hikima ce kwarai da gaske sannan hikima ta biyu mutuwan nan jarabawa ce kamar yadda ita ma rayuwar jarabawa ce da haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halicce mu ya raya mu jarabawa sannan zuwa wani lokaci da Allah ta'ala ya so zai karɓi rawukanmu su ma karɓar rawukan jarabawa ne lokacin da ainihin wato mutum ya samu karuwa aka yi masa haihuwa yana murna yana farin ciki aka kuma wannan haihuwa da aka yi masa jarabawa ce Allah ta'ala ya jarabce shi aka kuma yana ji yana kallo wata rana Allah ta'ala zai karɓi wani daga cikin 'ya'yansa ko mahaifansa ko ‘yan uwansa shi ma dai jarabawa ce don haka rayuwar jarabawa mutuwar ita ma kanta jarabawa ce Allah maɗaukacin sarki kuma ya halarci waɗannan halittu guda biyu a rayuwa da mutuwa domin ya ga wane ne a cikinmu zai kyautata aiki hikima ta uku Allah maɗaukacin sarki ya sanya mutuwa ta zama wato hikima domin sashin musu dinga maye wa gurbin sashi domin kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa sinadarin da aka halicci ɗan adam da shi ba sinadari ba ne da yake karɓar dawwama a wannan duniya lallai akwai wani lokaci da wannan sinadari da aka halicci ɗan adam ko kuma akwai wani lokaci da sinadaran da aka wato halicci ɗan adam da su akwai lokutan da suke gushewa su kare a cikin wannan rayuwa ta duniya da haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya mutuwa ta zama hikima ainihin wato ga ɗan adam a cikin wannan duniya saboda wannan dalili da aka ambata abu na hudu a cikin mutuwa akwai ni'ima mai girma ni'imomin da kuma ba za su yiwu dan adam ya ci gaje su ya more su ba sai in an sai in akwai mutuwa domin ba dan ana mutuwa ba to za ka ga da rayuwa ta yi kunci kwarai da gaske da ba za a ji daɗin rayuwa ba da arziki ya yi wa mutane karanci da wuraren zama da matsugunai sun karanta sun matsu da birane da garuruwa da kasuwanni da hanyoyi duk da sun matsu mutane da a ce tun lokacin annabi adam har zuwa yanzu ana nan to gaskiyar magana za ka ga rayuwar akwai wasu abubuwa na ni'ima da dan adam ke fata ke burin ya same su to sai in wani ya mutu sannan kuma wannan ni'ima za ta faɗo hannunka da haka wannan ita ma hikima ce sannan hikima ta biyar mutuwa tana tsarkake mumini ta warware masa damuwarsa daga kuncin duniya duniyar da take cike da gurbata Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙaddara mutuwa domin dukkanin wani kunci da talauci da rashin lafiya da dukkanin wasu abubuwa waɗanda suke marasa daɗi a wannan duniyar shi mumini ya san akwai lokacin ƙarewarsu domin da zarar Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ransa to ya huta da wannan takaici da bakin ciki da tashin hankali na wannan duniya to a wannan gaban ne malam yake yi kawo mana wata magana ta ainihin wato Abu Darda inda yace wato ita mutuwa kenan hutu ce ga mumini hutu ce ga wanda ba mumini ba domin shi mumini zai huta da takaici da bakin cikin wannan duniya shi kuma wanda yake ba mumini ba an takaita masa wahala maimakon ya tsawon rai a duniya ya ci gaba da yin abubuwan da suka saba wa imani ya ci gaba da jawo wa kansa musiba da tashin hankali a tashin alkiyama waɗannan yana daga cikin hikimomin da malam ya kawo mana da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mutuwa wannan hikimomin ko an faɗe su ko ba a faɗe su ba mutuwa akwai hikima a cikinta kawai kullum abin da ake so mu mu dinga fahimta idan Allah madaukakin sarki yayi abu to akwai hikima a ciki ko na gane ko ban gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba lalle akwai hikima sai dai wani lokaci malamai ba sa rasa dan leke-leke su iya hangowa su hararo kila dalilin da yasa Allah ta'ala yayi kaza saboda hikima kaza da hikima kaza wani lokaci kuma Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗi hikimar da ta sa yayi wani abu inda ya faɗi hikima shikenan kaga ya faɗi ga hikima inda bai faɗi hikima ba shikenan kawai mu ji mu imani mu yadda mu aiki kawai shi ake bukata ko mun gane hikima ko ba mu gane hikima ba ina fata an gane da haka ko da an ambaci waɗannan abubuwa ko ba ambace su ba lalle a cikin mutuwa akwai hikima tunda Allah madaukakin sarki ya kaddara ta nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin tunda Allah ya kaddara mana mutuwa akwai hikima a ciki قال المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا ساعة الموت أخطر لحظة في عمر الإنسان الدكتور صلابي يتي قبع تبيو ساعة الموت لوكة متوى أخطر لحظة شين لوكة ما في حدري في عمر الإنسان أرايور أن أدب lokacin mutuwa shine mafi hadarin lokaci a rayuwar ɗan adam inna sa'atal mauti akhtaru sa'atin akhtaru sa'atan fi rihlatil insani tawila ila ma la nihayata lil asbab al atiya mala yace inna sa'atal maut lalle lokacin mutuwa akhtaru sa'atan shine lokaci mafi hadari fi rihlatil insan a cikin tafiyar dan adam a tsawila wadda take tafiya ce mai tsawo ila ma la nihayata zuwa ga abinda wato ko kuma zuwa ga wato ma la nihayata abinda ba shi da ƙarshe lokacin mutuwa lokaci ne mai hadari kwarai da gaske a rayuwar dan adam a cikin rihlat tafiye-tafiyen da dan adam yake yi ko suke gabansa masu tsawo wani Allah ta'ala ya ɗiban masu shekaru da yawa wani Allah ta'ala ya ɗiban masu shekaru matsakaita wani Allah ta'ala ya ɗiban masu shekaru kaɗan to cikin wannan tafiya da mutum yake yi a rayuwar da Allah ta'ala ya ɗiban masa ko kaɗan ko matsakaiciya ko mai tsawo daga wannan tafiyar mai tsawo zuwa ga abinda babu ma wanda ya san ƙarshensa sai Allah madaukakin sarki domin duk lokacin da Allah ta'ala ya karɓaran bawa to Allah ne kaɗai ya san kuma daga nan lokacin da aka sashi a kabari shekara nawa zai a tashi a kiyama babu wanda ya san wannan lil asbabil atiya saboda sabubba masu zuwa kamar haka na farko li'annaha bidayatun li'annaha bidayatul intiqal min alamin shahada al-mahsus الذي عرفه الإنسان الذي عرفه الإنسان وألفه إلى عالم كان ضيبا في الحياة الأولى ويسير محسوسا في الحياة الجديدة التي تبدأ بالموت الجسدي ليحدث للإنسان في عالم البرزخ الأول في, برزخ في عالم البرزخ لأول مرة عوالم تختلف كل, كل الاختلاف عن عوالم الدنيا التي عايشها واعتلف أو تنافر معها معنى يجي لأنها يومين إتا لوكة متوى بداية الانتقال لوكة نفارة شروة لوكة نفارة تاشي من عالم الشهادة daga wannan halitta wadda muke iya gani a ido al-mahsus wadda idanu ke gani kila hannu ke iya tabawa alladhi arafahu al-insan wadda mutum ya sani ita ce wannan rayuwar ta duniya to ita mutuwa wani lokaci ne na fara tashi daga wannan marhala daga wannan mataki na rayuwa da mutum ya sani ya saba da shi kuma da halittun da yake gani ya kuma saba da su to yanzu dan adam shine farkon lokacin da zai rabu da irin wannan rayuwa farkon lokacin da zai rabu da waɗannan abubuwa na halittu da ya saba da su yake rayuwa tare da su yake kuma ganinsu da ido ƙila yake iya shafawa ma ya ce su allazi arafahu al-insan wanda mutum ya sani wa alifahu ya saba da su fi al ila alamin kana ghaiban fil hayatil ula izuwa ga wasu halittun izuwa ga wata rayuwar gai kana gaiban wadda ta zama ita kuma gaibu ce fil hayatil ula a rayuwarsa ta farko bai sani ba domin da zarar mutum ya mutu daga nan ya kuma shiga cikin wani nau'i na sabuwar rayuwa kuma wani sabon fejin ne wanda ba shi ya saba da shi ko shi ya yi ba a baya kamar yadda mai zuhudi ya faɗa satin da ya wuce mu kawo baitin ko ai da ruju iman da faluhu anhu a haɓa bihi shugubul itirabi ya ce da zarar mutum ya mutu an sa shi a cikin kabari waɗanda suka sa shi suna juya baya a haɓa bihi shugubul itirabi nau'o'in bakunta za su zo su zagaye shi duk abubuwan da ya sani yanzu masu bane to su ne malam yake cewa mutuwa lokacin mutuwa wato wani lokaci ne da mutum yake barin wata marhala ya shiga wata sabuwar marhala sabanin irin wanda ya sani sabuwar rayuwa ba irin wanda ya bari ba halittu ba irin wa'inda yake ganin su da ya saba da su ba zai koma zuwa ga wata rayuwa wadda take gaibu ce da bai santa ba fil hayatil ula a rayuwarsa ta farko wa yasiru mahsusan fil hayatil jarida shi ma za ta zama mahsusan rayuwa ce da zai iya ganinta ya jita ya ganta da ido kila ya shafa da hannunsa fil hayatil jarida amma a wata sabuwar rayuwa din allati tabda'u wadda ita kuma wannan rayuwar tana farawa bil mautil jasadi da mutuwa ta gangan jiki mutuwar jiki li yahdutha lil insani fi alamil barzakh domin wani abu sabo ya faru ga ɗan adam a rayuwarsa ta barzaku lokacin nan ya bar duniya bai tafi lahira ba kai tsaye ya ɗan tsaya a wani zango wanda wannan zangon shi ne hayatun barzakiya kamar yadda muka karanta a baya to da haka mutum zai zamanto wasu abubuwa sababbi yanzu kuma sun faru gare shi wasu abubuwa sababbi yanzu kuma su yake gani yanzu a wannan rayuwar ta barzahu li'awwali marra a karan farko awalim wasu halittu ne kuma taktalifu da suka bambanta suka sha bamban kulla liktila dukkanin shan bamban an awalimin duniya daga halittun duniya da ya saba da su allati ya ayasha wa'anda ya rayu tare da su wa'ata lafa ya saba da su auta na fara ma'aha ko kuma ma ya musu bai yadda ya saba da su wa shine ta nafara ko dai wayanda ya saba da su ko kuma wayanda ya dai san su a duniya yana kallon su yana yana yana da masaniya game da su amma kila yana musu bai yadda da su ba amma dai ya san su to yanzu ya koma wata rayuwa sabuwa wadda take ta sha bamban ta kowace irin fuska da irin rayuwar da ya bai shi yasa malai yace lokaci ne mafi hadari a rayuwar dan adam bai taba ɗanɗana mutuwa ba sai a wannan lokacin rayuwa ya sani dama can bai san babu ba domin an samar da shi daga babu to tun lokacin da Allah ta'ala ya sa masa rai yake ta yin wata irin rayuwa yake ta yin wata irin rayuwa ke zuwa wannan gabar da Allah ta'ala ya kaddara masa mutuwa to yanzu kuma wata zai fara wata rayuwar daban sabanin rayuwar da yayi a baya wannan abu na farko kenan shi yasa malam ma'ana malam yana kawo maka dalilan da yasa yace maka lokacin mutuwa shine daga cikin lokaci mafi haɗari da ɗan adam ya taɓa riska a rayuwarsa dalilin shine wannan komai sabo ne ba irin wanda ka sani komai yanzu wanda za ka je ka tarar su kansu mala'ikun da za su yi ma tambaya ka taɓa experience din su shi kansa wannan kabarin ka taɓa ba dai kawai kana kallon sa ba ka taɓa shiga ka kwanta aka rufe ka kaji yadda yake baka taɓa ba in an rufe mutum a kabari me da me da me yake faruwa ba wanda ya taba zuwa ya gani ya zo ya bada labari in ba ta fuskar wahayi ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce a cikin kabari kaza yana faruwa kaza yana faruwa babu wanda ya mutu ya shiga kabari ya mutu aka sashi kuma Allah ya burbudo da shi ya fito ya bada labari shi yasa duk abubuwan sababbi ne bisa nafsoshi da suka nuna cewa abubuwan da suke faruwa a cikin kabari ya bambanta da abubuwan da muka basu a nan duniya wannan shine dalilin malam na farko da ya nuna cewa lokacin mutuwa yana daga cikin lokaci mafi adadi Allah ya sa mu dace abu na biyu bi hadhihi sa'a malam yace a wannan lokaci sa'atul maut yana nufin lokacin mutuwa yara malaikatullah mutum zai ga mala'ikun Allah kuru mutum zai ga mala'iku wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ganin mala'ika da ya na farko da ya faru kuma mala'ikan da ya gani an ce ta fuskar halitta shine mafi kankanta a cikin mala'ikun yana da fukafukai 600 idan ya ware guda biyu suna rufe gabas da yamma ganinsa da ya dawo ya dinga zammilu ne da tsiro ne ya firgice ya tsorata ya ce ki lullube ni ki rufe ni a gani na biyu ma aka ce yana tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga mala'ika jibril tunda ya ganshi a gawo kira ya kuma matse shi ya sha wahala sai kuma gani na biyu kuma ganin sa yana tafiya a sararin samaniya yana tafiya da baya da baya sai su har kayan suka harbe shi ya faɗi sai da su ma to yanzu a wannan lokacin kuma kaga a darasin da ya gabata an nuna mala'iku suna da yawa domin mala'ikun da suke zuwa karɓar rai iya ganin mutum kawai shi kadai shi wanda za a karɓar ransa shi kadai zan kawai ne ke iya gani kawai sannan shugaban nasu shi ciyaman din nasu shine malakul maut shi kuma zai shigo ya zo ya tsaya daidai kan wanda za a karɓar ransa to kaga lokaci ne mai hadari kware da gaske yara mala'ikatullah wa yasma'u minhumul kalima zai dinga jin maganganunsu alfasila kuma daki daki maganganun ba harfin maganganu ba fasila maganganu ne wanda suke faslun innahu laqawlun fasl magana ce wanda take daki daki annazilatu ilai min indillahi ta'ala wadda take sauka zuwa gare shi daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa hiya alkalimatu allati na'imuha al-abadi aw shaqa'uhu al-abadi ita ce kalmar da ko dai shi wanda aka zo karɓar ransa wannan kalmomi da zai dinga ji suna sauka daga wajen Allah madaukakin sarki ta bakin wannan mala'iku ko dai kalmomin su zama masa ni'ima ta har abada aw shaqa'ul abadi ko kuma tsiya har ta har abada walau kana yamliku al'alam kullahu fi hadhihi as-sa'a mala yace a lokacin dan adam da a ce yana iya mallakar duniya gaba ɗayanta a wannan lokacin wa kubila minhu kuma a ce masa a yi masa tayi a ce ya bayar don a kyale shi kar a karɓaransa an yi zarhiya bihi ya ba da kyautar wannan abin da ya mallaka na duniya aukana yamliku mil al'ab ko kuma da za a ce ya mallaki abin da ya kai cikin ƙasa wasama da cikin sama zahaban na zinare وقبل منه أن يتصدق به في سبيل أن يسمع كلمة الرضا والعفو من الله في هذه الساعة لفعل a lokacin da aka zo karɓar ran mutum a wannan lokacin da a ce yana da abin da ya cika sama da ƙasa na zinari kuma a yi masa tayi ko kuma da ya san a lokacin in yi tayi za a karɓi wannan abin ya bayar da shi ko kuma a yi masa tayin ya bayar da shi sadaka a kan ya ji wata kalma guda ɗaya ta yarda da afuwa daga Allah maɗaukakin sarki a wannan lokacin na fa'ala wallahi da ya aikata. A lokacin kawai mutum domin duk kalmar da aka yi a wannan kalmar to kalma ce ta har abada ko ta daɗi ko ta akasin haka ko ta ni'ima ko ta tsaya shi ne mala yake gaya maka cewa duk kalmar da wannan ta dinga sauka a wannan lokacin in ta ni'ima ce to ni'ima ce abadi idan ta shaƙawa ce shaƙawa ce abai Allah ya raba mu da tsaya duniya da lahira shi ne malai sai ce a daidai wannan lokaci da za a ce ɗan adam abin da ya mallaka ga baki ɗaya ko kuma a ce ya mallaki duniya ko a ce duniya cike take da zinare da gwalagwalai kuma nasa ne mallakarsa a ce ya bayar da sadaka Allah zai yarda da shi a wannan lokacin ko ya bayar da duk abin da ya mallaka Allah ya yi masa afuwa da ya karfi wannan ta yi. Wa kana fi muntaha sa'ada da ya kasance cikin arziki mara cikewa. Wa fi hadha yaqulu Allah ta'ala akan haka ne Allah ta'ala yake cewa walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bi min su'il 'adab yawm al-qiyamah وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون سورة الزمر آية 47 الله تعالى يقول ولو أن للذين ظلموا da dai waɗannan da suka yi zalunci waɗanda suka zalunci kawunansu suka yi kafurci suka saba wa Allah madaukakin sarki ma fil ardi jami'a da a ce su ke mallakar ko suna da abin da ke ban ƙasa baki ɗayansa a ce nasu ne kai wa mithlahu ma'ahu da makamancinsa tare da shi ma'ana a ce suna da makamancin duniyan nan sau biyu a rubanya musu a ce duk abin da ke cikin duniyan nan nasu ne kuma ga wani abin shi ma makamancin duniyan nan duk a hada a ce nasu ne a wannan lokacin Allah ta'ala ya ce da an nemi a wannan lokacin waɗanda suka yi zalunci kawunansu da sun mallaki abin da ya kai duniya sau biyu ko sama da haka labtadau bihi da sun fanshi kansu da shi min su'il azab saboda mummunar azab yawmal qiyama wanda za su fuskanta ranar alkiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda basu kasance suna zato ba daga Allah madaukakin sarki ya bayyana gare su azabar basu dauka ta kai haka ba tashin hankalin da masifar basu dauka ya kai haka ba jidalin da narkon ba su ɗauka duk ɗauka suka yi ana gaya musu azaba kamar suna kissu mata da dukkan wata azaba da suka sani a nan duniya wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su taba kasancewa suna tsammani suna zaton sa ba ya bayyana gare su daga Allah madaukakin sarki wannan abu na biyu kenan kaga wannan zaka gaskata malam cewa sa'atul maut akhtaru lahzatin fi umril insan abu na uku kullu ma jama'ahu insan dukkan abinda dan adam ya tara wa kadda fihi ya wahala wajen tarawa wa sahira ya kasa bacci min ajalihi saboda shi ya tara kuma ya kasa bacci domin kokarin kare abin da ya tara wa qada umrahu kuma ya ƙarar da rayuwarsa fi takhzinihi wajen taskace wannan abin da ya wahala ya tara wa kanzihi da tattare shi ko takhzinihi wa kanzihi shi ma takhzin taskacewa wato taknis shi ma taskacewa ina fata an gane ma'ana wa qada umrahu ya ƙarar da rayuwarsa fi takhzinihi wa kanzihi cikin taskace shi da adana shi wa kullama zara'ahu idan kuma manomi ne mai gidan gona ne shi wa kullu ma zara'ahu da dukkan abin da ya shuka ya noma min hada'iq na gonaki da yake da su ganna wa'anda Allah wa'anda suke da wadata na nau'o'in abubuwan shuke-shuke a ciki su ake kira wato hada'iq ganna ganna wato gonaki mawadata wadatattun gonaki waɗanda akwai dukkanin nau'o'in abin da ɗan adam ke bukata na kayan ciye-ciye da shaye-shaye a ciki wa bakatin faiha da gonaki masu faɗi fakaɗa fakaɗan gonaki da mutum yake da su wa kullu ma shayyadahu da dukkan abin da mutum shayyadahu min dur abin da mutum ya gina mai tsawo na gidaje wa ma zakharafahu min qusurin da abinda ya kawata na benaye wa kullu man yuhitu bihi tare da dukkan waɗanda suke kewaye da shi min ahal na iyalansa wa khadam da masu masa hidima wa atba da mabiya kullu zalika yanzuru ilayhi al-insan duk waɗannan ɗan adam yana kallon su hira ta tihi mala'ikatul maut lokacin da mala'ikun mutuwa za su zo masa yana kallon waɗannan abubuwan gaba ɗaya bi hasaratin wa qad'in a lokacin ɗan adam zai ga ashe ya tafka asara duk ga su waɗannan abubuwan da ya tara musu ana shi tafiya duk lokacin da Allah ta'ala ya bashi aka bashi wadatar lokaci a walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir duk gargadi da aka yi ta yi wa ɗan adam ina to gashi yanzu lokaci ya yi abubuwan da ya ta na dukiya ya ki halal ya ki haram ne ko halal ce zalla ko kuma haram ce zunzurutu abin da ya hana idan sabaci wajen tara lalle kam ya kai ya komo ya taro ya taskace ya sai gonaki manya-manya ga sunan ana ta noma iri-iri noman damuna da na rani banda gida da ya zo ya shimfiɗa katangar kawai an tsawaita ta an kawata gidan an cika shi da kayayyakin alatu ga iyalai ga yara an tara ga masu hidima direbobi daban masu gadi daban masu shara daban masu wanke-wanke daban a idan ɗan siyasa ne ko shugaba ga mabiya ana sai kayi idan malami ne shi ma ga mabiya ko da ya ja su daidai ko ya ja su ba daidai ba kullu zalika yanzu ilaihi al-insan duk waɗannan abubuwan ɗan adam zai kalle su hina ta'tihi mala'ikatul maut lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo masa bi hasaratin yana kallon su a matsayin hasara dan ko kwandala ko washa ba zai tafi da ita ba wa faz'in da kuma tashin hankali wa ya'sin da yanke kauna wa jaza'in da rashin jurewa da rashin hakuri jaza raki faz'in tsoro jaza raki fa innahu mufariqun lil jami' domin duk rabuwa zai rasu duk gabaki ɗayan su yanzu lokaci yayi da zai rabu da su wa mahrumun hirmanan mutlaq kuma ya zama yanzu abin haramtawa haramtawa ta dindindin wannan abubuwan duk da ya riga ya ƙara da rayuwarsu wajen wajen yin su to yanzu kuma zai sun haramta a gare shi kila gidan nasa ma ya mutu inda ya mutu wadda rai kila ce wani kwana a ɗakin sa ba an wanke shi sai a sa shi a garejin mota min kulli ma jama'a fa'awa yanzu ya zama maharumun hirmanan mutlaq hirmanan mutlaqan min kulli ma jama'a fa'awa wa kanaza fa abqa yanzu an haramta masa haramtawa ta gabaki daya daga dukkan abin da jama'a ya tara fa'au'a ya koye a cikin wani makoyi ko jaka ko akwatu ko banki ko dukkan gurin da ake tara dukiya wa kanaza ya taskace fa'abuka ya wanzar da su suna nan wani saboda kiri-kiri da ya yi wa Allah maɗaukakin sarki hakkin Allah ba wani ya ke fita hakkin Allah da ake aka ce ya dinga fitarwa na zakka wani ma baya fitarwa إن شيئا واحدا والذي يبحث عنه هذا الإنسان إن شيئا واحدا ينسأب إلي هو الذي يبحث عنه هذا الإنسان والنمت والذي متوى أبدي كلمة في لحظة موته أتيجي لوكة متوسى ويمكن أن فيها نجاته وسعادته ينسيها سكن كان شرشا ونن أبن قلالا أتكنسا كبتا سدى أرزكن زيكي هو العمل الصالح shi ne kyawawan ayyuka su kaɗai ke nema a wannan lokacin in ya yi fahani allahu duba lahu idan bai yi ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kaɗai yanzu baya kallon iyalansa baya kallon yayansa baya kallon dukiyar baya kallon yayansa abin gidan baya kallon duk baya kallon wayannan ba su yake kallo ba yanzu babban tashin hankalin shi ne al'amarin salih wanda shi ne yanzu da sauran numfashi na da sauran numfashinka ake ta kiran ake ta gargaɗan ba ake ta mana wa'azi a masallatai a mumbarorin juma'a na mu zamanto muna yin kyawawan ayyuka to kaji abin da ɗan adam kaɗai zai nema a wannan lokacin ko ba lokacin zai yi su ba in ya riga ya yi a baya shi ne sai su masa amfani Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da amalin salih fa in kana qaddamahu fala yadurru ma tarak idan ya riga ya gabatar da al'amalin salih duk abubuwan can da ya bari ba su cutar da shi ba baya damuwa da yanzu ya bar iyalansa ya bar ƴaƴan yanzu dukiya ya bari yanzu kaza ki baya tunanin wannan tunda alhamdulillah ya riga ya gabatar da kyawawan ayyuka tunda kyakkyawan aiki ya riga ya gabata ya riga ya tura kyawawan ayyuka sun gabace shi to yanzu a wannan lokacin fala ya kuma ma taraka duk abin da ya bari yanzu baya baya da nasani wa in kana lam yuqaddim saliha idan ya kasance kuma bai gabatar da kyawawan ayyuka ba fa huwa alqa'il to shine zaka je na cewa ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ya laitaha a lokacin zai dinga kai can raina kanatil qadiya ina ma iya kare wata kenan in an zara wannan ran a ce shikenan ba za a sake tashi ba yanzu babban tashin hankalin wannan wato manzila ce cikin manzil manazil da mutum zai taka ma'ana wasu mat- wani mataki ne na ɗaya kuma za a ga su matsalolin na gaba ya fi na baya tashin hankali yanzu idan da mutum ya tabbatar wannan matsar da fusgarren da mala'iku suka yi masa a wannan lokacin an zara ran shi kenan to da da sauki to shi sai ke ta ya laita haka na tilkabiya ina ma wannan ran wannan mutuwar da ne shi kenan ba zancen tashi a ce shi kenan wannan mutuwar ta farko shi kenan daga ita ba tashi ma aghna anni maliya ce ga dukiyar ta bata amfana mun komai ba halaka anni sultaniya kuma kaga mulkin na ma ya bace yanzu ba zancen honorable ba magana his excellence ba magana distinguish duk ta kare ba magana yalla bai duk an kare wannan halaka anni sultaniya Allah ya samu dace abu na hudu da ya sa malam yake so ya nuna mana cewa lokacin mutuwa shine mafi hadarin lokaci a rayuwar dan adam da zai fara shiga tazdadu hasaratil mayyit wa musibati wa faji'ati hina yakunu munkiran lil hayatil akhirah wannan fa mutumin da ya kyawawan ayyuka ko yake da kyakkyawar rahoto ko yake da kyakkyawar record shine fa zai shiga wancan abin to sai malai ce tazdadu hasaratul mayyit inda hasarar mamaci take karuwa mamaci yake gane ya tafka mummunar hasara wa musibatihi inda masifar mamaci take karuwa wa faji'atihi inda radadin mamaci ke karuwa ina ya kunu munkiran lil hayatil akhirah lokacin da ya zama ma shi inkari yake game da rayuwar rayuwar lahira shi bai ma yadda za a yi tashi wani kiyama ba أو مغرور بمذلكه المضاد لدين الله وكما يارو saboda hanyar da yake kanta wanda ya shiga cikin ta wanda ta zama kishiyar addinin Allah kishiya ce wannan hanyar ga addinin Allah ya rubu saboda mabiya ya rubu saboda jama'a ya rubu saboda wasu dalilai daga cikin dalilan da ya rubu da su yasa yana nan yana bin wata hanya wadda wannan hanyar ta kishiyanci addinin Allah to a wannan lokacin ne hasararsa za ta ƙaru ɗoriya a kan hasarar da kuma kowane mamacin ya zo yake yi a wulƙa'im alal bida'i ko kuma ya ma tsaya ya tafiyar da rayuwarsa ne akan bidiyoyi duk inda aka ce ga sunna shi kuma kishiyar sunna yake duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi duk gaba ɗaya ya sa kafa ya shure ya kirkiro ko an kirkiro masa wasu bidiyoyi su ne yake bin Allah to alqa'im 'ala al-bid'i wal khurafat allati ab'adathu 'an al-iman as-sahih ko kuma mutumin da hasara za ta karu a wannan lokaci shine wanda ya tsaya kai da fata akan bid'o'i da kirkire-kirkire waɗanda suka nesantar da shi gabarin samun imani ingantacce wa tariqis sawi suka nesantar da shi daga hanya madaidaiciya almuwafiqu lil kitabi was sunna wanda ta dace da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam anan kuma wani tashin hankalin cizon dan ya sanya shi mutum ya zo mutuwa ya gama gaba ɗaya rayuwarsa ashe ba manzo Allah ya ba sallallahu alaihi wasallam to kaga alfazazi ya ce wa man hada anhu bai'asu min falahi yace duk wanda ya kauce ya bauɗe wata farkin manzon Allah yanke masa kauna ba zai rabauta ba ko kaga a daidai lokacin da mutum ya zo mutuwa ya gane ashe gaba ɗaya rayuwar sama akan bid'a ya dora ta Allah ya kiyashe wa inna matsalu ko inna mithla hadha nau ko ka san misalin irin wannan nau'in na hudu da malin ya ambata alladhi lam yakun yatawaqqa lam yakun yatawaqqa hayatan hayatan ukhra ba'da al-maut ko dai ya zama yana daga cikin wanda bai yadda za wannan rayuwar bayan mutuwa za ta afku ba kaga shine can munkiran lil hayatil akhirah da aka gaya ma can baya tazdadu gaba ta hudu huduba tazdadu hasaratal mayyit wa musibatihi wa faji'atihi ko kuma tazdadu hasaratal mayyit wa musibatuhu wa faji'atuhu hina yakunu munkiran lil hayati al akhirah kun ga gurin to sai ce inna mithla hadha an-naw misalin irin wannan nau'in lam yakun yatawaqqa bai kasance ma yana yadda cewa akwai hayatan ukura wata rayuwa daban da za ta afku ba ba'da al-maut bayan an mutu au ko kuma kana yatawaqqa'uha ya yadda cewa za ta afku walakinahu sai dai cewa shi li gururihi sabida ru'ar ruduwa da yayi zanna annahu alal haqq sai tsammanin shi akan gaskiya yake mutum na biyu kenan wanda ya tafiyar da rayuwarsa akan bid'a ya yadda za a yi tashin alkiyama amma lakinnahu li gururihi zanna annahu ala alal haqq wa anna ghayrahu ala batil shi gaba ɗaya ma sai ya fahimci shi ne a kan daidai duk kuma wanda baya tare da shi shi ne a kan fata kuma wannan yana daga cikin sharrin bida shi yasa malamai suka ce shedan ya fi so ka yi bida da ka yi sabu domin duk wanda yake yin bida da wahala ya tuban ba Allah ne ya gane da shi shi kuma yin sako kullun ya san ba daidai yanzu duk mashayin giya ya san ba daidai ke inda za ka je kai mai wa'azi ce wallahi a taya mu da addu'a malam wallahi ina san daina kaza ya san ba daidai bane amma shi matsalar mai bida Allah yake riba shi ba lada yake so Allah ya bashi yaushe wanda yake so Allah ya bashi lada yaushe kuma zai tuba shi ai ba ma saba Allah ya bin Allah ya to kaga ai irin wanda shi a ganin sa bin Allah yake yi to ya kake tunani to ai bai bai ya za ya tuba to to shine kuma yana ganin duk wanda ba akan irin wannan tafiyar ta yake ba to shi ne akan bata shi shine akan daidai to inda hasararsa za ta karu shi ne lokacin da ya zo mutuwa lokacin da mutum ya zo mutuwa i'timadan ala awhamin wa khayalat aw ittiba'an lid-dallin wal maghdubi alaihim bidun nazarin aw bahth i'timadan saboda shi dogaran sa yayi dogaro ne ala awhamin amma dogaran nasa ba dalili bane wahabi ne kuskure ya fahimta wa khayalatin da kuma ainihin khayal tunani kawai tunaninsa ne yake bashi kama a daidai yake ba nassi ba ne ya tabbatar masa akan daidai yake a'a shi kawai khayal ɗinsa ne yake bashi khayalat yake da su kawai yana da wasu khayalat a kansa wasu tunanin nuka kawai suke nuna masa da su ya dogara yake ganin akan daidai yake a wicci ba an lidhalin ko kuma wasu batattu yake bi suka batar da shi shi ma bai san kawai ya ga ana yi kawai shi ma ya bi kaga ya zama al'abunan al-muqallidul a'am kawai ta zuwa ya ga ko dai ina wajadna aba ana kawai gidansu ya taso ya ga ana bin wani tafarki ana bin wata bid'a kawai shi ma ya biyo ta wal maghdubi alaihim ko kuma ittiba'an lid-dallin ko kuma saboda bin ad-dallina nasara wal maghdubi alaihim da kuma yahudu biduni nazarin ba tare da nazari ba kawai saboda kansa ya waye yana tunanin kullun sai yayi koyi da turawa kuma yana ganin kida kumancin duk wanda baya koyi da su wanda yake yana kokarin fahimtar addinin sa yana ganin sa a matsayin mutane ne waɗanda suke da ciba wato koma baya a cikin rayuwarsu kawai shi kawai bature ne shi ko shi dan boko ne zalla kawai dan boko ne kinni biduni nazarin ba tare da yana nazari ba kawai da abin da ya zo daga yammacin duniya kawai zai runguma kawai gan shi da aski kawai bai sanya waye ya kullo da wannan askin mai dalilin askin kawai dai tun da turawa ne suka zo kawai waye waye ka gan shi da saba likita wandansa yana nema ya sabule kuma duk wannan duk yana daga cikin abubuwa wanda suke shi yana ganin ci gaba ne wandansa kuma zai zauna ya haɗa gumi kafin ya cire shi saboda an matsa kafar duk wannan shi ma yana da ganin cewa duk abubuwa ne waɗanda suke ganin yake ganin saboda kawai duk abin da ya zo daga turai kawai ci gaba ne wayewa ne to shi ma a wannan ranar wanda ya zamanto wa'annan su ne kawai suka zama mizanin awansa da su yake gane ka ci gaba ko ka baka ci gaba ba su ne ababen koyinsa kullum shi ma a wannan ranar tazdadu hasaratu أو تشبعا بهوى واستسلاما للشياطين نظر أو بحث باتارة وان نظري با أو بحث كو بنشكي أو ده أبن دي زبايا بنشكي ba bincike kawai duk abin da ya samu kawai shi kenan aw tashabbu'an bi hawa ko kuma kawai ya koshi da san zuciyarsa ga gaskiyar ya santa kawai tsabagen san zuciya ne dan me yasa gaskiyar daga wani ta fara fitowa hawa ke ko kuma tunda wani ne ya faɗa bai yarda ba shi shaksiya yake kallo ba abin da aka faɗa ba shi ko kullum ana son ka kalli magana ka tantance ka ga wanne ne ya kamata ka abin nan zinil qaula in hawalta madaha muhammadin a ƙarshe sai ce fa kul fa fi kulli qaulin mustahilun wa jaiz so unzur li zati alqawl la min qa'ilin bal haqqu maqbulun walau min jahil wai unzur li zati alqawl magana zaka dinga kallo la min qa'ilin ba wanda ya faɗa ba yaro wannan yaushe karatu yaushe a'a ba wannan zaka kalla ba ka wani malami ya ce na ji yaro ne to hadisin da na ja shi ma yaro ne ko ayar da na ja ita ma yarinya ce to sai ka kalli me aka faɗa ba waye ya faɗa ba ya ce wal haƙu domin ita gaskiya makabulun ana fa karɓar ta walau min jahili ko jahili ne ya faɗi gaskiya in dai gaskiya ta faɗi sai ka ai ita kalimatul haq dalatul mu'min kayan ka ne da ya bata kawai kake nema ita gaskiya bataccen kayan mumini ne da ya bata ko a ina ya ganta kawai zai fice kayan zama ita ke da nema yanzu ka zubar da mukullanka ko ka zubar da kuɗi ba za ka yi ta bin hanya ba kuma kila ma ka yi ta tambaya da Allah ba ga mukulli na ba to aka yi ta ma gaskiya take duk wanda ya faɗa ɗanka ne ya faɗa karfi matar ka ce ta bi ka gaskiya ka karɓa ɗalibinka ne ya gano gaskiyar da ba gane ba karfi talakanka ne ya gano karfi ita gaskiyar kawai ita ake nema ba waye ya faɗe ta ba yanzu lokacin da abu huraira suka zo suka yi ta fama da shedan ya shigo cikin su ya saci abinci ya kama shi da ƙarshe da suka koma da ya je gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ka fa huwa ka wa huwa kazu sadaka ka gaskiya ya gaya ma amma fa wa huwa kazu makareci ne tataccen makareci ne amma shi yasa babin adalci wala ya jari mallakun shana'anu ƙaunin ala Allah ta'adilu haka ka'ida take ko da mutum ya saba yin ba daidai ba ran nan sai daidai to karka kukan ba a kwande min gaba da ka ce yau da yayi abun kirki adalci ke ko da yake jiya da shekaran jiya kuskure Allah ya samu dace to akwai wanda za a gan shahawa ita kuma matsala hawa ba ta da magani jahilci shi yake da magani shine a ilmantar da shi shi ko wannan ya sani kawai son zuciya ne wastislaman lishayatin lishayatin al-insi wal jin da kuma saranda da mutum yayi ya sallama wa shaydanu na mutane da na aljinu wa huwa fi kulli zalika rafidun li kitabillahi wa hikmati dan haka zaka samu mutum a cikin dukkan waɗannan abubuwa rafidun li kitabillahi yana watsi da littafin Allah wa hikimatihi da hikimomin Allah madaukakin sarki da suke cushe a cikin ainihin littafin nasa fa idza ja'ahu al-maut kashafat lahu al-haqiqa to irin wayannan mutanen da mutuwa ta ran da mutuwa ta zo masa kashafat lahu al-haqiqa gaskiya za ta yaye masa kuma wara'a aksama qadara wara'a zai ga aksu ma qadara akasin abin da yake da iko wa fuji'a za a shammace shi bi anna jami'a maqayisihi kanat maghluna a ranar zai gane dukkanin wasu abubuwan na'urori da yake yin awo da su dan ya gane yayi nan ko kai yayi nan zai gane kanat maghluna duk ashe na kuskure ba daidai suke ba wannan ma'aunan maqayis ma'aunai kenan abubuwan da yake aunawa ya ga bari ya karba ko kai ya kika ko ya karba ya aikata ko ya aikata wa'annan mizanan da yake kawo da su to a ranar zai gane ashe ma'aunai ne da kuskure ma'aunin da yasa shi ya saba wa Allah ma'aunin da yasa shi yayi shirka ya bar tauhidi ma'aunin da yasa shi yayi saban Allah bai yi wa Allah da'a ba ma'aunin da yasa shi yayi bid'a yake sunna to ba zai gane ba sai a wannan ranar zai gane wa'annan makayis ma'aunan da ya dinga awo irin wannan to wa'annan ma'aunan a ranar zai gane karan makhluqa lalle ashe duk ba daidai suke ba na kuskure ne wa'annan ma'auna wa jami'u haqa'iqihi kanat batila ashe duk gaba ɗaya gaskiyar da yake gani yana da ita ashe ƙarya ce wa zaifa kuma jabuci ba gaskiya bace wa bi haula akan irin waɗannan mutanen wa amsalihim da makamantansu ya kulu Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa hal qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ta'ala yake cewa kul kace hal shin nunabbiukum kuna so mu gaya muku kuna so mu ba ku labari bil akhsarina ga mafiya hasara waɗanda suka fi kowa faɗuwa a amala a wajen ayyuka in baka san su ba allazi da zallata ayyuhu su ne wanda aikinsu ya ɓace mizanin da Allah ta'ala ya ce a auna ayyuka baya kallon wannan aikin don ba aiki ba su suna ganin sun kyakkyawan aiki amma an duba mizanin da ake auna kyawawan ayyuka babu duk wanda yake so wannan mizanin ya in an dora aikin ya afiyarin a wannan mizanin to ya zama aikin da yayi ya cika sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba duk aikin da bai cika waɗannan ka'idojin guda biyu ba kai aiki ba ikhlasi ko kuma da ikhlasi babu koyi da annabi a cikin wannan aikin to wannan mizanin ba zai nuna shi yasa sai Allah ta'ala ya ce allazina dalla sa'yuhum sune wanda aikin su ya bata ya bace bat wahum a fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya aikin duk da suke a rayuwar duniya sun je can suna tunanin kamar yanda nake ta bada misali wato mutum shi ma abocin wanda yake yin bid'a kamar mutumin da za a yi tafiya ne ya guzuri da yashi ina fata an gane za a yi tafiya kowa ya yi guzuri wannan fatazawwadu fa inna khayral zadi taqwa bayan wannan kuma wannan ya sai gure ya ji a cikin jakarsa wannan ya sai garu rogo ya ji wannan ya sai kaza ya aji shi kuma kawai sai ya samu irin yashi mai laushin nan kawai sai cika a cikin kawai ya dauka shikenan wannan ya dauki jakarsa ya saba wannan ya dauki akwatinsa ya tsora shi ma ya dauki buhun ainihin yashi ya tsora haka yanzu in aka je aka tsaya a gurin da za a ci abinci yanzu wannan yashin zai maganin yunwa la yusmin wa la yughni min ju'i aga da farko baya maganin yunwa kuma ga wahala lokacin da wancan ya dauko buredin sa zai ci wancan ya dauko ainihin wato gurasa sa zai ci wannan ya dauko kaza din sa zai ci shi kuma ya shi ne a gaban sa an fahimta sosai suka ce ranar tashin alkiyama abin da zai faru kenan duk wanda ya aiki ba bisa sunna ba to ya yi dafo na nauyi kamar wanda ya yi dafon yashi a tafiya da aka ranar tashin alƙiyama in yaje shi ne allazi na zalla sa ayyuhun fil ayaci shi yana ganin fa ya farke wuta fa zakiru ne ya yi zikiri amma ba irin na manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam an fahimta yana ganin ya bi Allah amma ya bi Allah ba ta irin yanda Allah madaukakin sarki ya ce a bi shi ba ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya yi aikin ya yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma ba ikhlasi a ciki ba dan Allah ne sunna ne aikin sosai amma kuma ba dan Allah ne shi ma nan sai mutanen da suke da'awar sunna sai sun kiyaye ayyuka sai sun cika waɗannan sharuɗan al-ikhlas wal mutaba'a ko aiki yayi da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ikhlasi Allah baya ma alalillahi dinu al-khalis to kaga kenan wanda yake aikata bid'a ranar tashin alkiyama zai waye gari ga ya bata lokacinsa ya bata kudinsa ya bata komai nasa kuma ya je ba sakamako shi yasa lalle lalle in dai abu sunansa ibada to ka tabbatar kafin ka yi shi akwai stampi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah madaukakin sarki yace kuna so in ba ku labari ga waɗanda suka fi hasara wajen ayyuka allazina dalla sa'yuhum Allah yace sune waɗanda aiki ayyukan su suka bace fil hayati dunya a rayuwar duniya wa hum alhalun su yahsabuna su a tsammanin su suna tsammanin suna zakan annahum cewa su yuhsinuna sun'a suna kyautata aiki su a tsammanin su kyakkyawan aiki suke yi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su taɓa kasancewa suna tsammaninsa daga Allah ba ya bayyana gare su. Abu na biyar, inna sa'atal maut, mala ya ce lalle lokacin mutuwa, fasilatun baina umrin wato wani lokaci ne fasilatun mai raba tsakani baina umri tsakanin rayuwar ɗan adam mahama tsala duk yadda rayuwar ta yi tsawo fi asirina a wannan zamani namu falan ya zida al'ammi atin wa hamsi da sana mutum ba zai wuce shekara 150 ba masu son mafi tsawon rayuwar duk da mutumin da za ka dinga allah ya sa mu dafi a duniya duk in ka duba a wannan zamanin namu ba mu ce zamanin da ya wuce su annabi Nuhu da sauran annabawa masu tsawon rai ba a wannan zamanin namu duk yanda tsawon kai tsawon rai a duniya ba za ka wuce shekara ɗari da hamsin wa huwa yu'tabaru sifran idza qisa bi alafi sinina fil qabr wa huwa wannan shekarun kaddara zaka shekara 150 a duniya amma wa huwa yu'tabar za a yi kirga za a yi la'akari da wannan shekara 150 ɗin da kai a duniya a matsayin zero shine sifran a matsayin sifili idan kisa idan aka auna wannan shekarar taka 150 bi alafi sinina da shekaru dubbai da kila za ka yi fil kabar a cikin kabar yanzu ka shekarar 150 a duniya ka kuma san shekarun da yanzu duniya za ce kan tashi kana cikin kasa bayan ka yi shekara 150 ɗin ka mutu to ashe in ka auna shekaru masu yawan da mutum zai yi a cikin kabarin zama kafin a tashi alkiyama da shekarun da ya a duniya sai ga ashe shekaru kila zai shekaru dubu biyar a cikin ƙasa kafin a tashi alkiyama ya shekara ɗari da hamsin a duniya ka ɗan ka auna shekaru dubu biyar da shekara ɗari da hamsin ka ga a matsayin zero sannan kuma mala ya ce wa hamsina alfasana da shekara dubu hamsin filmaukin a wajen tsayuwar tashin alkiyama yaumin kana mikidaru hamsina alfasana shekara nawa kenan dubu hamsin ana tsaye to yanzu ka auna ka shekara ɗari da hamsin a duniya ka shekara dubu ɗaya a ƙasa kuma ga shekara dubu hamsin a gabanka tashin alkiyama 150 ba ta zama sifiran ba ta zama sifir ashe babu abin da ya fi kyau ga ɗan adam irin ya kyawawan ayyuka ko shekarun mutum ba su yi tsawo ba da yawa a duniya in mizanin sai cika da kyawawan ayyuka ya yi riba in ka ɗauki magana abu darda ina ma'anar ma ina ma ina menene daɗin ka yi daɗe a duniya kuma baban allah kake ba shi sa abu darda ya faɗi wannan magana ya ce kai ko kafuri mutuwa hutunci a wajensa alal akalli shekararsa talatin arba'in yana kafurci allah ta'ala ya kashe shi ya huta iya hukubar da za a yi masa da ainihin wato hisabin da za a yi masa na wannan shekarun ne to ka haɗa da wanda ya shekara tamanin a cikin kafurci to ka haɗa su da wanda ya shekara kira ɗari a cikin kafurci to kaga ashe tsawon ran in dai ba cikin kyawawan ayyuka ba ba shi da amfani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man dala umru wa hasuna amal babu mafi alkhairi a cikin ku sama da wanda shekarunsa suka yi tsawo aikin sa ya kyautata ga tsawon rayuwa ga kyakkyawan aiki malam mutum ya zama dattijan arziki ga an yi kuruciya mai kyau sannan kuma an girma girma irin wanda yake mutum ya zama dattijo ba wanda zai zama sitta wasu tuna ba shekara 60 ba izu 60 ba kuma 60 yake cewa wa huwa yu'tabaru sifran idha qisa bi alafi sinin fil qabr wa 50 alf sanatin fil mawqif thumma ila ma la nihayata fi na'imin la yusab aw fi shiqa'in la yatasawwar ya salam malai yake cewa daga shekara 150 da mutum ya yi kaddara ya kai shekara 150 bai san iya adadin shekarun da zai a cikin kabarinsa ba sannan kuma ga shekara 50 can a gabansa fil mawqifi a wajen da za a yi tashin alkiyama thumma ila ma la nihaya sannan kuma fa daga nan za a tafi zuwa ga kuma wani wato wani zangon da ba shi da kace daga wannan tsayuwar kuma aka yanke kowa hukunci to kuma yanzu wata rayuwar ce wadda ba ta da kace fi na'imin la yusaf ko dai mutum yana cikin wata ni'ima da ba a iya siffanta ta shine mutum ya dace ya tafi aljanna Allah ka ta'ala ta'ala ka samu a cikin aljanna aw fi shiqaqin la yatasawwar ko kuma mutum yana cikin tsiya da tabe wanda ba za ka iya suranta ta ba fa fi hadha al-umr al-qasir jiddan a cikin irin wannan rayuwa tamu gajeruwa kwarai yuhaddadu al-masir bin nisbati lil mustaqbal la nihai yuhaddad al-masir wadda wannan tafiya ana iyakance ta bin nisba in an danganta ta lil mustaqbal ga rayuwar da za a yi ta nan gaba al-in la nihai dan za ku ga abin nan laɗin za ku ware daban nihai daban an fahimta la nihai wadda take la nihai ba ta da ƙarshe kuma walaysa fi umri dunya kulluhu yuhaddad walaysa fi umri dunya kulluhu yuhaddadu masirul mustaqbal bal fi sinina ma'dudatan min yace ba dukkan rayuwar duniya gabaki ɗayanta zaka iya iyakance ta kai mata iyaka da makomar da take ta nan gaba ba duk daɗewa mutum da zai yi a nan duniyar ba za ka iya ƙididdige rayuwar da ya a nan duniyar ka haɗa ta da rayuwar wadda zai yi ta nan gaba ba bal fizini na ma'aruda nin bar ma za ga shekaru ne ƙididdigaggu nin ku daga ciki waƙar ta kuno ayyaman za ma ta iya za ka ma iya cewa 'yan kwanaki ne waƙar ta kuno sa'atan wahida zai iya zama ma sa'a ce guda ɗaya wani za ka da ya zo awa ɗaya zai yi koma au aqal ko mafi karanci ya tubul insanu fiha wa yandamu ala dhunubi da haka wannan lokaci yana da matukar muhimmanci da tsada mutum yayi kokari ya koma zuwa ga Allah da tuba wa yandamu ya kuma yi nadama ala dhunubihi akan zunubansa wa yudarri'a ila rabbi kuma ya risna zuwa ga ubangijinsa ya risna zuwa ga ubangijinsa wa yatakhallasu min mazalili yayi kokarin kukuta daga waɗanda ya zalunta duk waɗanda ya zalunce su ya je ya ƙoƙarin daidaitawa tsakaninsa da su ya bi masa in dukiya ya zalunci mutane ya mayar musu idan gulmar mutane kai ka je ka nemi su ya bi maka idan zagin mutum kai ka je ka nemi ya bi maka in dukansa kai ka nemi ya bi ma kar ka zama al-muflis a ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waye al-muflis shine wanda zai je bi salatin wa zakatin wa siyamin ya je da ayyuka masu kyau mala amma wa qad zalama hadha wa shatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa idha faniyat hasanatu ukhidha min khataayahum fa turihat alayhi thumma turihat fi an-nar wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce tantirin matsiyaci shine wanda yayi kyawawan ayyuka a duniya amma ya zalunci mutane ya cuci wancan ya cinye wa wancan dukiya ya zaki wancan ya zubar da jinin wancan ranar tashin alkiyama mu an zo kuma rana ce ta balas a biya wancan sallarsa za a ɗiba a biya a ɗebi zakarsa a biya a ɗebi aikin hajjinsa a biya a ɗebi karatun ƙuraninsa a biya mutane idan kyawawan ayyukansa suka ƙare masu kunsa ba shi ba su ƙare ba sai kuma a ɗebo laifukan sai a zuba masa sannan sai Allah ta'ala ya ce sai manzo Allah ya ce sai a ce bashi Allah ya kiyaye da aka mutum ya kokarin at-takhallus ya kubutar da kansa min mazalimihi daga wanda ya zalunta wanda ya zalunce su ya kokari yaga cewa ya abin nan bayanalu rida Allah domin ya samu yardar Allah inda mauti lokacin mutuwarsa wa yadma'in ya samu nutsuwa ala mustaqbalihi akan abin da zai fuskanta ya laha min sa'adatin min mutanawilil jami' kai ma dallalale da arziki da jin daɗi ga duk wanda ya tattare waɗannan wa min mustaqabilin la nihai ga wanda ya fuskanci waccan irin tafiya da ba ta da iyaka yuhaddidul insanu masirahu bi daqa'iq da mutum zai iya iyakance makomarsa ko tafiyarsa a cikin yan mintuna wa sadaqallahu alqa'il Allah madaukakin sarki yayi gaskiya da yace sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya yake cewa sayadzakaru man yakhsha wanda yake tsoron Allah shi zai dinga tunawa zai dinga tunowa da irin waɗannan abubuwa ya tuna da mutuwa ya tuna da tashin alkiyama wa yatajannabu al ashqa amma shaki marashin arziki shine za a ga yana bi santarta alladhi yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wuta mafi girma kuma la yamutu fiha wa la yahya sannan shi ba mai mutuwa ba a cikin sa kuma a cikin ta ba kuma shi ba mai rayuwa ba wato wata irin rayuwa ce mai ban takeici ba mutuwa ba rayuwa shine la yamutu fiha wa la yahya mutum zai mutu saboda azaba ce sake tashi ya rayu haka za a ce masa azaba Allah ya kiyaye lidhalika kulli wa lighairihi kana sa'atul maut akhtaru sa'atin fi rihlatil insan malan al-doktor sallabi yake cewa wannan shine dalili da saboda waɗannan abubuwan gaba ɗaya da na ambata da ma wasun su kana sa'atul maut shi yasa na gaya ma lokacin mutuwa akhtaru sa'ati ita shine lokaci mafi hadari fi rihlatil insani a cikin tafiye-tafiyen dan adam da zai yi cikin tafiye-tafiyen akwai mutuwa akwai kwanciyar kabari ko zaman kabari akwai tashin alkiyama to tafiye-tafiyen lokacin mutuwa yana daga cikin lokaci mafi hadari Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi bamu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya bamu kyakkyawan karshe ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk